الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah madaukakin sarki da hukuncinsa mun sake dawowa zama na biyu a cikin karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na tunawa da sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna biyu ga watan Ramadan, shekara alif da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya, wanda kuma ya zo daidai da goma sha tara ga watan Fabrairu shekarun miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida. Muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka. A karatunmu na jiya mun karanta aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu muka cike a wajen. yau da yardar Allah maɗaukakin sarki za mu ɗora daga aya ta uku zuwa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama. Gabanin nan akwai takarda da aka turo wata take sanar da cewa ana sanar da ana sanya karatun ana sanya wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a gidan rediyon DRC FM Azare kullum da misalin karfe hudu zuwa karfe biyar na yamma. Ji Honorable Usman Ali jakadan gidan rediyo. Sannan yau da yamma wani bawan Allah ya kira ni daga jihar Katsina garin Daura da asali abokin karatunmu ne Malam Ibrahim Gantsa da yake sanar da ni cewa can ma wani bawan Allah ya ɗauki nauyin sanya wannan tafsiri a gidan rediyon Hamdala FM Daura mai mita casa'in da uku da dubu bakwai wanda ake sanyawa misalin ƙarfe uku zuwa ƙarfe hudu na yamma idan an gama ƙarfe hudu sai na malam usman ali kuma sai ya karɓa ƙarfe hudu zuwa biyar Allah maɗaukacin sarki ya sa a mizani ya biya su da gidan aljanna. Allah ya haɗa fiskokinmu a cikin aljanna kuma ya tara mu a cikin lada. To Allah ramma za mu koma daga farkon sura domin karatun ya fi daɗi. Ubangiji ta Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أو هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji ta'ala ya ce, Alif lamra, tilka ayatul kitabi wa Ƙur'anin mubin, rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون jiya mun yi karatu cikin fadin Allah madaukakin sarki tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin da kuma fadin Allah subhanahu wataala rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wanda ya halarci karatunmu na jiya ko ya saurara tayiwu idan aka ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin zai hararo me ake nufi wannan shine abin da ake bukata hikimar da ta sa ake taruwa ake irin wannan karatu saboda mutane su rika fahimtar alkur'ani domin abin karantawa ne da yake da ma'ana kuma ake son ma'anarsa su rika yin tasiri to ci gaban waɗannan ayoyi sai Allah madaukakin sarki yace zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun zarhum barsu ya'kulu wa yatamatta'u su rika ce suna jin daɗi wa yulhihimul amalu buri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani wannan ayar ba za ka yi mamaki ba idan Allah ya faɗi haka matuƙar kana sane da abin da ya faru a ayar da ta gabace ta. Ruba ma yi waddun ladina kafaru laukanu musulmi. Akwai lokacin da kafirai za su so a ce ina ma sun kasance musulmai, to amma lokacin bai riga ya yi ba, yanzu rayuwar da suke yanzu rayuwa ce ta bagauniya. rayuwa ce ta jiji da kai rayuwa ce ta bin son zuciya sai Allah ya ce zarhum mana akwai ranakin dillanci don haka rabu da su ta sha'aninsu ya kulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal su ci su ji daɗi burace-burace su yaudarar da su fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani To da Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi sallallahu Alaihi wasallama ba su, su ci su sha buri ya shagaltar da su, to cewa bar su umarni ne ai, mana kenan ya fita sha'aninsu, ya daina wa'azi, balle har a kai ga zuwa ga yaƙi, mana kenan a zuba wa kafirai ido sai abin da suka ga dama, yana zuba wa fajiri ido Allah ya ce a bar shi ya ci karensa ba babbaka ba za a yi masa wa'azi ba ba za a yi masa gargaɗi ba ba za a kwaɗaitar da shi ba ba za a tallata masa musulunci ba ina ma an daina yaƙi amsa shi ne a'a sau da yawa a salib na umarni da hani a cikin alkur'ani mai girma suna zuwa wazani ɗaya wazani ne wazanin umarni amma manufa kuma ta bambanta daga wancan umarnin zuwa wancan umarnin lalle akwai umarnin da zaka samu nema ake a aikata akwai kuma umarnin da zaka samu kunyatarwa ne akwai umarnin da zaka samu izgili ne ma saboda mutum tunda ya wofantar da kansa yayi izgili to bar a yi masa martani da izgiki akwai umarnin da za ka samu umarni ne amma na tsorataswa ta hadidi ne barazana ce da tsorataswa duk irin wannan salon yana nan alkur'ani mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya ce idza kuntum ila salati fazsilu wujuhakum idan kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fiskokinku wannan umarnin menene umarni ne na neman ku aikata neman ku ake da ku aikata fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi zuwa ƙarshen aya haka umarni ne na neman ku aikata amma da Allah ya ce احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أسلوبي نمي أسلوبي نا كن يتروى da kaskantarwa da Allah ta'ala ya ce i'malu ma shi'tu innahu bima ta'maluna basir ku yi abin da kuka ga dama Allah yana ganin abin da kuke aikatawa i'malu ma shi'tu ku yi abin da kuka ga dama shi ba haushe ke cewa gatse umarni ne amma gatse ne sai ka je ka yi abin da ka ga dama saboda kai ba gidaje ne ka ce alkur'ani ya ce ku yi abin da kuka ga dama gatse ne yanzu anan da Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama bar su shi yasa bahaushe in ya tashi fassarawa to ya fi dacewa ya ce rabu da su domin bahaushe in ya ce maka rabu da shi to akwai yawwa yawwa ya ce maka rabu da shi akwai abin da zai biyo baya kenan so ba nema ake karabu da shi ba shi din ne wani abu zai faru da shi don haka umarni ne amma wanda yake kunshe da barazana da tsorataswa to shi ne ma'anar zarhu rabu da su ya akulu wa ya tamatta'u wa yuzhimul amalu su ta ci dai suna jin daɗi buri yana shagaltar da su fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani wannan ma tsorataswa ne kaga da zarhum da fasaufa ya alamun duka ta hadidi ne barazana ce da tsoratarwa wasu malamai suka ce ko da ma umarnin ne to ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita sha'aninsu ba ya daina yi musu wa'azi balle har ayyaki in ku haka ne ma to an shafe da ayoyin da suka zo suke kira zuwa ga yaƙi قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يوتوا الجزية عن يد وهم صاغرون da ire-iren waɗannan ayoyi da suke zaburarwa akan yaƙi suna nuna in dama an ce an taɓa cewa ya bar su to yanzu an umarce shi da ya tashi ya tsaya sai sun yi addini hatta yuqul jizyata an yadin wa hum sabirun ko su ba da jizya suna kaskantattu ko su yi musulunci ko kuma a yaƙe su to anan da Allah subhanahu wataala ya ce ka rabu da su fita sha'anin su su ci su ji daɗi buri ya shagaltar da su abubuwa guda uku ne da ci da jin daɗi da buri mai shagaltarwa. Waɗannan siffofi guda uku, dukkan wanda ya yi daɗi a kan na asali, to ya ɗauki halayya irin ta kafirai. Ci, duk wanda ya yi daɗi a kan na ɗabi'a ce ta ɗan adam asalinsu, da ci, da jin daɗi, da buri, ɗabi'a ɗan adam ne, ba ka rasa ɗan adam da wannan. Ɗan adam dole zai ci. sannan ɗan adam dole yana so ya ji daɗi ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya saka mai kyau ya kwanta akan mai kyau ya shiga mai kyau ya auri mai kyau ya yi kaza ɗan adam ba ka raba shi da son jin daɗi sannan haka buri ɗan adam ba ka raba shi da buri gobe ina so na yi kaza jibi ina so na yi kaza ko wata ina so na kaza ina so na yi kaza na ma na samu jari ina ma na gama digiri ina ma na samu appointment ina ma ba ka raba shi da buri to akwai asalin na ɗabi'a amma idan ya daɗu akan asali shi da idan ya shagaltar da mutum daga wajibin farko da yake kansa mun wajibin farko da yake kan kowace halitta bautar Allah awwal wajibin alal ibadi ta'atu rabbihim farkon wajibi da yake kan bayi shine biyayya wa ubangiji su ta hanyar bauta to idan cin cinsa da shansa ya gabatar da su akan wannan hakkin na Allah na bauta ko jin daɗinsa ya gabatar da shi akan hakkin Allah ko burinsa ya gabatar da shi akan hakkin Allah to ya shiga tafarki irin na kafirai su muminai ba abin da suke fifitawa akan Allah da abin da Allah yake so amma daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙan abin da suke so fiye da Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله cikin mutane akwai wadda yake rikan abin da ba Allah ba kuma ya kaunace shi irin yadda ake kaunatar Allah ya sanya shi a gurbin da Allah ne ake sanya shi a wannan gurbin ko ya daidaita shi da Allah ko kuma ya sanya Allah a gurbin babu ma Allah kwata-kwata a wajen ya ce amma mummunai su suka fi tsananin ƙaunar Allah don haka ƙaunar Allah a wajensu tana sama da komai to dukkan wanda ya gabatar da ci da sha wanda ya zama fa'itashinsa a kan ci da sha zai bar sallah saboda haka zai bar zikiri saboda haka zai iya barin addinin ma saboda haka ya je ya yi shirka ya kama hanyar bokaye don neman ci da sha kaga wannan ci da shansa ya zarci ko wanda jin son jin daɗinsa son sai ya shiga mai kyau son sai ya hau mai kyau son sai ya gina mai kyau son sai ya saka mai kyau son sai ya ci na musamman har ya kai shi zuwa ga keta alfarmar Allah da ƙetare dokokin Allah da shiga hakkokin bayan Allah da aikata abin da Allah ya hana da barin abin da Allah ya yi umarni duka don ya cimma wannan jin daɗin nasa ya shagaltar da shi to wannan jin daɗinsa ya wuce misali to haka wadda burinsa burinsa ya wuce shiga aljanna ba shiga aljanna ba ne burinsa ba rahamar Allah ba jin ƙayinsa ba ba gafararsa ba wadda shi ne burin annabawa da salihan bayi mafi girman buri neman yardar Allah neman shiga aljanna sai ya zama burinsa ba magana ce ta aljanna ba burinsa ba magana ce ta ya samu dama ya aikin alheri ba burinsa ba magana ce ta ya haddace alkur'ani ba burinsa ba magana ce ta ya zama malamin addini ba burinsa ba magana ce ta ya haifi tsatso mai nagarta irin yadda annabi zakariya rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ba irin wannan burin bane shi burin sa buri ne na istizada na neman ya ƙara akan abin da yake da shi bai rasa ci ba bai rasa sha ba bai rasa jin daɗi ba amma burinsa ya ɓatar da shi daga kowane irin tafarki burinsa ya sa shi ya yi kowane irin zalunci buri ya sa shi ya keta kowane irin hakki To irin wannan ita ce rayuwar kafirai. Duk wanda ya shiga cikin irin wannan rayuwar, to ya yi koyi da irin rayuwarsu. To Allah maɗaukakin sarki ya ce da sannu za su sani. Masu irin wannan halayya da sannu za su sani. Shagaltuwa da ci da sha, da kuma son jin daɗi, da buri, musulunci baya so ko mutanen kirki ba sa yi malam ibnu qayyim Allah ya masa rahama yana cewa cikin faɗin Allah madaukakin sarki zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yuhihimul amalu yace akwai ta'aziya akwai ta'aziya ga wanda ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana waliyansa Allah ya hana waliyansa son jin daɗi da ya wuce iyaka Allah ya hana waliyansa shagaltuwa da duniya shi yasa alqur'ani yana yawaita faɗin mata'un qalilu innama hadhihi alhayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya dar hiya darul qarar jin daɗi ne ɗan kaɗan duniyan nan magana ce ta a ji daɗi ɗan kaɗan don haka Allah maɗaukakin sarki yana ɗauke hankalin waliyansa daga yarda da dukufa akan son jin daɗin duniya wa kasratul akli fiha hakan nan da yawan son ci a duniya yawan son cin abinci wa ta'dibul liman basata lahu fiha Allah ya tuqa fiha da kuma ladabtarwa ga dukkan wanda Allah ya shimfiɗa masa a duniya ya ba shi dama to kada ya ɗagawa a ciki jarrabawa ce tayu Allah ya hore maka zaka iya cin duk abin da kaga dama Allah ya hore maka zaka iya jin daɗi irin yadda duk wani mai jin daɗi yake ji Allah ya hore maka zaka iya cimma duk wani buri Allah zai iya maka wannan dama to idan Allah ya maka wannan damar kana cikin salihan bayi kana cikin masoyansa to fa Allah baya so wannan damar ta shagaltar da kai ka shiga dagawa innal insana la yatgha arra'ahu istaghna ɗabi'a ce ta ɗan adam in ya ga ya wadata to yana zama mai ɗagawa kaɗan ne za ka samu wanda zai samu dama bai canza ba har sukan ce ana sa masa kan jaki kaɗan ne wanda zai samu dama baka ga ya canza ba ya ɗauki girman kai ya ɗauki wulaƙanta mutane tozarta mutane ya manta alheri ya manta duk wani abu ba shi da aboki sai mai dama irin tasa kowa renanne ne a wajensa kowa kashashe ne a wajensa sai shi sai ire-irensa ganinsa wahala magana da shi wahala saboda ya samu duniya malam ibn al-qayyim yace Allah yana ladabtar da waliyansa cewa in ya ba su dama a ban ƙasa a duniya to kada su dagawa wala yu'ti nafsahu shahawatiha kuma kar ya biye wa zuciyarsa ya rika bata abincin da take so duk abin da ta nema a biya mata bukata duk mai son ya biya wa zuciyarsa bukata to sai yayi nadama hakan nan al-imam al-mufassir al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah shi ma karkashin wannan aya yayi fashin baki akan abin da ake nufi da dogon buri yace tsulul amali da'un udalun wa maradun muzminun yace dogon buri cuta ce wacce ba ta da magani wa maradun muzminun kuma jinya ce mai ɗaukar lokaci wa mata tamakkana min alqalbi fasada mizajuhu duk lokacin da dogon buri ya samu gurbi a cikin zuciya to zai lalata dukkan abubuwan da suke cikin zuciya duk abubuwan da suke mai dogon buri idan dogon buri ya samu gindin zama a zuciyarsa to abubuwan da suke zuciyarsa da sai sun wargaje dogon buri sai ya lalata su duk wani tunaninsa mai kyau da yake da shi burin sai ya lalata su yace washtadda ilajuhu kuma maganinsa zai yi tsanani walam yufariqu da'un sannan ba zai taɓa rabuwa da jinya ba mai dogon buri ke shine yana da shi yana kukan babu yana da dama yana kukan ba zai iya ba ya gamu da jinyar da ba ta da magani kullum yana cikin jinya da cuta wala naja'a fihi dawa'un magani ba zai masa amfani ba bal a'yal atibba malam qurtubi yace ba ma haka ba jinya ce da ta gagari likitoci jinyar buri wa ya'isa min bur'ihi al-hukama wal ulama'u masu hikima waɗanda suka tumbatsa da malamai sun fidda tsammanin warakar irin wannan ciwo duk wanda ya gamu da wannan ciwo masu hikima sun ce ba zai warke ba wa haqiqatul amali malam qurtubi yace haƙiƙanin buri kuma shine alhirsu ala duniya kwaɗayin duniya walinki babu alaiha da kifuwa da dukufa a kanta yaki halal yaki haram wal hubbu laha da sonta ta duniya da sonta wal i'radu anil akhirah da kuma ɗauke kai daga lahira wannan kuma dole lazimi duk wanda ya damu da duniya baya barin hakkinsa ko misƙala zarratin to ba zai yi lahira ba baya yin lahira domin wani saboda tsabar ya yarda da duniya kuma yana da dogon buri za ka same shi shi baya barin haƙƙinsa shi yana son haƙƙinsa ne gaba ɗaya shi sa masu hikima suka ce duk mai neman haƙƙinsa gaba ɗaya kuwa to zai rasa kowa gaba ɗaya saboda ba zai yiwu a ce kai ba za ka iya haƙuri a cuce ka ba ba zai yiwu a ce kai ba za ka iya haƙuri ba za ka iya haƙuri a ci arzikinka ba a ci amfaninka ba ba za a amfana da kai ba ba zai yiwu ba to me san duniya kuma ana kaiwa zuwa ga haka da haka shi idan dai kayansa ne ko me shi baya rangwame a kai قال الحسن الحسن البصري يتي ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل با wani bawa da zai tsawaita buri face sai ya bata aiki sai aikin sai ya bace fal amal yuksilu anil amali qurtubi yace buri yana sa mutum kasala daga yin aiki yana sa mutum kasala daga yin aiki buri ba ba shine Allah ya ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum shikenan Allah ya ce tilka amaniyuhu a wani wuri Allah ya ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab ba fa buri bane abu ba zancen ku ce mummune mummune a'a ai kaza a'a to duk wanda yake da buri karshe sai ya samu kasala za a ga mai burin yayi kuɗi jira yake yi ya samu appointment ɗan NNPC shikenan ya je shi ya je ya ɗanyi digirinsa ko ta HND shikenan an zo ɗaukan malamai ya ce ina an zo raba jarin manoma ya ce a bai gaji noma ba an zo raba jarin makiyaya na yin kiwo ya ce a shi ai ba ya sai bata a kansa lokaci shi jira yake a zo raba appointment na nnpc ko kuma na nimasa ko kuma custom ɗin ma ai ba kowane waje bane gafa ta mana ai ba kowa ne yake son custom DPR sai ya zauna ba zai aikata komai ba ba zai hassala komai ba to duk wanda ya sa buri a ransa to ba zai abu kirki ba ko kuma kasuwa yake so yayi amma burin sa yana so yayi ne babbar kasuwa ya cika kunnan abokansa da cewa shi yana so ne in zai fara da international business zaka jarin da yake nema akalla kamar na miliyan biyar ne kuma yana zaune a teburin mai shari saboda buri ba abin da zai iya don haka malam ya ce duk wanda ya tsawaita buri to kuma zai yi kasala a aiki wa yurisu tarafi wa tawani sannan dogon buri yana gadar da jinkiri da sanda. wa yuqibu at-tashaghula wat-taqa'usa ya bar mutum da shagala da mutuwar zuciya wa yukhlidu ila al-ardi ya sa mutum yana nan a gida yana nan a ƙasa zai tabbata a gidan bishiya buri ba ya bar mutum nan a nan yadda yake a gidan bishiya ko a wata rumfa ko a filin ƙwallo abokan kwallonsa abokan kwallonsa sun tafi makaranta wasu sun kama aiki wasu sun tafi kasuwa wasu sun kama a shi kuma yana nan yayi da abokansa yayi da kannansa yana yi da kannan kannansa yana jira a samu appointment to yana nan shekaru kuma suna wucewa suna karewa ko aure sai ya ce sai ya samu aiki sai ya ce sai ya yi gida sai ya ce sai ya sayi mota waya gaya ma ana gida ai mota babu aure ai kaɗan ne ai kaɗan ne ya gida ya mota babu aure ai da auren ne ake arzikin gina gida in baka sani ba sarkin buri wa yumilu ila hawa sannan kuma buri yana sa mutum ya karkata zuwa ga son zuciyarsa wa hadha amrun qad shuhida bil iyan malam qurtubi yace wannan al'amari ne fa da an shaida shi da ido al'amari ne da gashi nan masu buri yadda suka lalace sun kasa hassala abin kirki fala yahtaju ila bayani yace ba bukatar ma wani dogon bayani wala yutlabu sahibuhu bi burhani kuma duk wanda ya faɗi haka yace dogon buri yana kashe zuciya to baya bukatar a tambaye shi hujja kama anna qisar al-amali yab'athu ala al-amali kamar yadda takaita buri yana sa mutum ya tashi ya aiki sosai mai karamin buri sai kaga yayi hobbasa domin yana ganin bukatarsa a kusa tunda yana ganin ta a kusa to zai neme ta a kusa to da kaɗan ma zai nema a ƙaramin guri ma zai nema a kashashen wuri a kashashiyar dama zai nema tunda ba shi da dogon buri yana ganin bukatarsa a kusa take to a nan ne kuma sai duniya ta zo masa tana jan jindi wa yuhilu ala al-mubadara sannan karam takaitaccen buri yana karkatar da mutum zuwa ga aikin gaggawa eh zai zai zai tafi a gaggauce zai tafi da wuri ya wuce ya karamin buri kenan ah to ko a noma ne ya kake gani wanda ya je shi ya je dan yanki rabin hantsi da wanda ya je ya ce kai ai mu ka san komai namu muna yin sa ne malam hakan nan haka ya je ya karbi hantsi biyar da dogon buri kenan tun daga shuka zai fara tagumi eh to ba zai je ko ina ba wancan kuma zai gyara yana marmari a marmarta zai gyara zai yi waye zai yi waye in Allah ya sa masa albarka a rabin hantsi sai ya tattara sai ya gyara sai ya samu sai ya samu jarin baɗe hantsi guda mai ƙaramin buri ke wancan kuma yana can ciyawa ta ƙwace abin da ya hallaka na iri da shuka da noma da komai ne ya tafi a banza ya tafi haba'an mansur sabah lalan shikenan ciyawa ta ci banza wa yahussu ala musabaqa sannan kuma karamin buri yana kwadaitar da mutum ya iya yin tsere ya iya yin tsere mai dogon buri yana ganin duk kuwa ta wajen sa bane ba zai tsere da ku ba ai kuna tayi amma ya rena muku shi jira yake yi yana with time
barakallahu fi
ka jama'a buri ba mun yi ba Allah a sauko a sauko yawwa a sauko masu burin mota masu burin gida masu burin mata da sharuɗa masu burin da Allah duk a rarrage a rarrage rayuwar nan tafiya take kuma tafiyar roro take mun san tafiyar roro idan mai roro tana roro da ita mai roron da ƙwaryarta da abin kankara da abin da ta saba da ta samu tare suke tafiya to duniya haka take turawa don haka in ta yi gaba ta tattara komai ta yi gaba ba za ka bushe ba kana buri kana buri kana buri sai an tafi an barka to buri yana da hatsari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana arzikin kyawawan ɗabi'u. Allah ya ce, Zarhum ya akulu wa ya tamarta. Su ta harkar su, su ci dai, su ji daɗin dai, wa yi muhimmin amal, sannan buri ya ta shagaltar da su, su makara fa saufa ya alamu. Katsau za su gansu a madakata, a nan za su san cewa sun ɓata kansu lokaci. Sai Allah ya ce, وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون الله يتي وما أهلكنا من قرية باب وتا القرية دمك هلكر إلا ولها كتاب معلوم فاتي داما tana da lokaci sananne ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da take gabatar lokacinta ajalinta wa ma yasta'khirun sannan haka mutanen wannan al'ummar ba a musu jinkiri na lokacinsu wato an ba da labarin mummunan hali na kafirai na shagala da duniya da kuma dogon buri sai Allah maɗaukakin sarki ya biyo baya da cewa su ma al'umma ce kamar sauran al'ummomi don haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa al'ummomi da suka shuɗe lokaci kuma da lokacin ya yi bai rage ba bai ƙara ba amma fa Allah baya halakar da al'umma sai akan lokacin da ya tsara mata Allah ya tsara al'amuransa, ya hukunta su, ya yi ƙaddararsa. So ba zai yiwu Allah ya tsara sai lokaci kaza ka mutu, wai sai ka fusata shi, ka ɓata masa rai ya ce ya fasa a kashe kai. Allah baya. Ko kuma Allah ya tsara cewa ya tsara lokacin da za ka mutu, amma saboda tsabar ka lallaba ka lallaba ka bauta masa ka kusace shi sai ce kai wani a ƙara masa Allah ya riga ya tsara to shi sa hatta al'adarsu ta cewa a gaya wa Allah ya musu azaba ko yau ne ma al'adarsu ta cewa alkawarin da ake musu na barazana su gani kir sun gaya wa Allah haka bila adadin amma wannan bai sa Allah maɗaukakin sarki ya wargaza tsarinsa ya biye su ba. Allah ya ce ba wata alƙariya da muka hallakar nan min ƙaryacin min a wajen malamin usul wato sila ce don haka tana ba da fa'ida na umumi wannan min ɗin tana ba da ma'anar kowace ba a ragar ba, kowace alƙarya, kowace al'umma, Allah ce babu wacce muke hallakarwa sai a kan lokaci sananne. To, amma wannan ayar, Allah cewa ya yi babu wata alƙarya da muka hallakar sai a kan lokaci sananne. kenan Allah maɗaukakin sarki haka kawai in lokacin ya yi sai ya hallakar da alƙarya? A'a, ke sa wasu malamin tafsiri wajen fassara a nan suna cewa babu wata alƙarya wata muka hallakar bayan ta yi zalunci sai akan lokaci sananne. Saboda Allah yana hallakarwa ne a bayan an yi zalunci. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا Allah ya ce hakika mun hallakar da karnoni gabaninku lamma zalamu yayin da suka yi zalunci wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin an ba su kowace irin dama amma suka yi almubazzaranci suka yi zalunci Allah maɗaukakin sarki ya ce da yawa da yawansu waɗanda suka yi irin wannan mun hallakar da su mun kifar da su fa tilka masakinuhu ga can kufayensu lam tuskan min ba'dihim illa qalila tunda suka halaka ma suna nan mafi yawa ko gini ba a ƙara yi a wajen ba suna nan mafi yawa ko amfani ba a sake yi da wajen ba yana nan tarihi ya bar shi kuma har yau nan Allah ya ce wa kunna nahnu alwarithin mun gaje wajen alamar sun gajen ne ma ba wanda ya gini don haka faɗin Allah maɗaukakin sarki ba wata alƙariya da muka hallakar face akan lokaci sananne ma'ana bayan ta yi zalunci su ma waɗannan idan zaluncin ne to suna da lokaci ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma nan ma min ita ma istigraqiyya ce irin wacce ma tasbiqu min ummatin ajalaha ba wata al'umma da take gabatar ajalinta da take riga ajalinta wai saboda fusatarwa sannan wa ma yasta'khirun sannan kuma ba za a yi musu jinkiri ba saboda tsasawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma tana da ajali idan ajalin ya zo ba za a yi musu jinkiri daidai da sa'a ɗaya ba kuma ba za a gabatar musu ba li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma tana da lokaci idan sa'in ta yayi to Allah yace ba za a ba za a yi jinkiri ba ba kuma za a yi gaggawa ba akan ajalin ne Allah madaukakin sarki yake so da hukuncin sa sai Allah ya ce
قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا
Ubangiji ta'ala ya ce, Wa ƙalu ya ayyuhan lazinu zila alaihi zikru, innaka la majnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin Allah yace ma nunzilu al mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzirin Ubangiji ta'ala yace wa qalu kuma suka ce ya ayyuhal ladinu zila alaihi dhikru ya kai wanda aka saukan mashi da azzikir innaka lamajnun ayyuhal ladina zila alayhi dhikru ya kai wanda aka saukan mashi da azzikru innaka lamajnun lalle kai mahaukaci ne law ma ta'tina bil mala'ikati yumi yahana kake zuwa mana da mala'iku in kunta minas sadiqin idan da gaske kake aiko ka akai Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi ai mu ba ma saukar da mala'iku don wani ya nema ai ba a fusata mu kawai mu ce su sauka shi muna nan akan tsari ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi Allah ya ce ai ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wa ma kanu idan munzari idan ku haka ta faru ba abin ba ababen saurarawa bane da suka ce ya ayyuhal ladina zila alaihi zikru ya kai wanda aka saukan mashi da azzikr wa suke nufi da ya kai suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me suke nufi da azzikru suna nufin alqur'ani shine azzikr wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun sai suka ce innaka la majnun kai mahaukaci daga nan sai ka dawo ka ƙara komawa ka fahimci me suke nufi da ya kai wanda aka saukan mashi da arziki sai ka gane cewa gatse suke ya ayyuhal ladina zila alaihi zikr ai inda sun yadda an saukan mashi da azzikir inda sun yadda an saukan masa da alqur'ani ai da ba su ce masa innaka la majnun ba to kenan malaman tafsiri suka ce ma'anar zancen ya kai wanda yake kurarin ya kai wanda yake cashi faɗin ya kai wanda yake raya nuzila alaihi zikiru an saukar masa da wani littafi wa a zikir innaka la majnun lalle kai ma wakaci ne wa zai saukar maka shine ma'anar zancen da Hausa kun ga wannan cin fuska ce sun yi ba daidai ba fa sun yi ba daidai ba shi sa in ka ji Allah yana ba da labarin kulikulin kubura da irin waɗannan marasa mutuncin kar ka tausaya musu ko na miskala ba su ba su san yadda mutunci yake wai da annabi suke cewa ya kai wadda yake kurari yake raya yake za'ami cewa an sauka mashi da azzikir suna cewa innaka la majnun lalle kai ma hukaci ana wa zai yadda da kai kaga tunda suka manna masa hauka to suna nuna duk abin da yake yi duk abin da yake yi rashin hankali ne rashin abin yi ne to haka suke su jingina hauka su jingina waka su jingina talauci da rashin abin yi su jingina karancin mutane duka law ma ta'tina bil mala'ikati suka ce in haka ne yo me ya hana ka ka rika zuwa mana da mala'iku eh idan aya za ta sauka to me ya hana ka rika zuwa da mala'iku mala'ika ya zo shi ya maka shaida cewa gashi nan an baka sako daga wajen Allah in kunta min as-sadiqin inda gaske kake sai Allah ta'ala ya ce ma nazilul mala'ikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wannan gaskiyar suka ce ko dai wahayi ko azaba ko wani dalili cikin dalilai da suke sa Allah ya saukar da mala'iku amma ba wai yanzu a lakace shi ba wai yanzu a fusatar da shi ba wai yanzu a zazzale shi ya ce to gaba ɗaya ma rundunar sama ku sauka a yi duk abin da za a yi Allah ce ba mu yi sai da gaskiya ko dai za mu aiko wahayi ko kuma mun yanke hukunci akan wata al'umma mala'iku ku dirka ku je ku sauka ku yi musu lugude bisa umarni. To shi ne sai ka ji ana faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud ko ka ji ana fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha ka san fasawwaha ko istisali kenan dukka ƙwarsu da ƙwarƙwatarsu an halakar da su gaba ɗaya an shafe an daidaita ƙasa ba komai tsit Allah ya ce wala ya kafu uku ba ha ko ba abin da zai biyo baya to haka Allah ya to amma duk wannan ƙarfin da ikon da yake da shi fa ba za a kokale shi ya san tsari ba yace sai da gaskiya ko wahayi ko azaba yace wa ma kano idan munzarina idan in ku haka ta faru yaya mala'iku suka zo idan in kuwa mala'iku suka zo wa ma kano munzarina to ba za a saurara musu ba ba mai ihu a ji shi ba mai ba da haƙuri a karɓa ba mai tuba a karɓa babu shi magana ta ƙare shi in kun ji ina cewa in Allah ya fara baya jin bari haka yake faɗa shi yake faɗa. So ba wani mai kawo wani wani bayani ko wani roƙo ko babu babu babu inda an fara shi ke. Shine wa ma kano idan munzarin. To anan malaman tafsiri suka ce wa ma kano idan munzarin din nan wannan idan din tana komawa zuwan mala'iku ne da zarar sun zo ko tana komawa taurin kansu ne bayan mala'iku sun zo. tunda an fassara cewa ma nazilul mala'ikata illa bil haqqi al haqqu dinnan an fassara shi da wahayi ko da azaba inda wahayi suka zo da umarni da shari'a to za a jira za su karba ko ba za su karba ba haka ba ma saukar da mala'iku sai ta wani dalili kamar wahayi idan muka saukar da su da wahayi to anan ya rage naku ku karɓa in ba ku karɓa ba wa ma kanu idan munzari to bayan taurin kai kuma ba za a jira ba wasu malamin tafsirin kuma suka ce a'a alhaq yana nufin mala'ikun azaba tunda tunda tunda mala'iku suke nema to mu ba ma aiko mala'iku sai idan tawayen ku ya kai ƙarshe to sai mu aiko mala'iku wannan kuma na ɗaukar mataki ne in kwa suka zo kuma kano idan mun zare ba za su jira ba idan ka dubi wasu ayoyi na alkur'ani mai girma za ka fahimci wannan batun da malamai suka ambata kamar faɗin Allah subhanahu wataala wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana Allah ce faqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira sai ce yawma yarawna almala'ikata yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimina Allah ce waɗanda ba sa fatar gamuwa da mu wanda suke ganin haɗuwa da mu almara ce wanda suke ganin dawowa alƙiyama za a yi sabi suna ganin tatsuniya ce suna cewa laula unzila alaina almalaikatu to yin haka ne me yasa ba a saukan ba za a sauka mana da mala'iku ba auna ra rabbana ko kuma a nuna mana Allah mu ganshi ta Allah ya ce sun yi girman kai sun wuce gona da iri Allah ya ce yau mai ronar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku kuwa ran da za su ga mala'iku la bushra yawma idin lil mujrimina duk mujrimai ranar kam sun shiga akunsu babu albishir sai na azaba wannan su to kaga zuwan mala'iku ya zame musu ne ya zame musu faruwar masifa kuma a wannan lokacin ba wani wanda zai musu albishir masifa ce ta sauka sannan haka Allah ta'ala yana cewa wa qalu laula unzila alaihi malakun Allah ce walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzarun suna cewa me yasa me yasa ba a saukar da mala'ika tare da shi ba suna tafiya yana rike masa littafi Allah ce walau anzalna malakan yo ai inda a ce mun saukar da mala'ika la qudiyal amru to da kwanan su ya kare ثم لا ينظرون ko ba za a saurara musu ba kaga kuma la yunzarun ana nuna maka cewa idan hakan za ta faru fa za su kama ba da hakuri ne Allah ce ba za a saurara ba kuma Allah mun tsoro ne wallahi ka gyara kafin Allah ya kama ka Allah ta'ala yana cewa suna cewa falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin wai me yasa ma ba za a saukan mashi da gwalagwalai ba mu gan shi ya fi kowa kuɗi ya fi kowa arziki ya fi kowa abin a zo a gani da kayan alatu aw ja'ahu ja'a ma'ahu mala'ikatu muqtarinin ko kuma mala'iku su zo tare da shi kafaɗa da kafaɗa. to irin wannan tsokala Allah maɗaukakin sarki ya ce mu ba za mu biye ku ba ba za mu saukar da mala'iku ba dai sai da dalilin da muka tsara shine illa bil haqqi wa ma kanu idan munzarin idan ko wannan gaskiyar ta zo to ba za a saurara musu ba shikenan shine hukuncin Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin salihan bayi ya sanya mu cikin amintattu a wajensa muna roƙon Allah ya mana arzikin aljanna da rahama ya tsare mu daga azabarsa ya mana arzikin imani Allah ya tsare mu daga kafirci Allah ya tsare mu daga son kafirci Allah ya tsare mu ya tsare iyalanmu daga dukkan abin da baya so abin da muka yi da daidai ubangiji Allah ta'ala ka tara mu cikin ladarsa abin da na kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana wannan yake matar da ta bata jiya aka ce a sata cikin addu'a Allah ya bayyana ta an same ta Allah ya saka da alkhairi to kaga wanda yake da babbar damuwa samarin nan ya kamata ya roƙi mutanen majalisar nan cikin su akwai wani mai yawo mai albarka kun ga an same ta an gane ko wato ga yawa jini na wuce kenan eh Allah madaukakin sarki ya kiyaye na gaba Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya kiyaye mana iyalanmu da ƴaƴayenmu da jikokinmu baki daya Allah ya ƙara mana aminci da zama lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نصرفك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله